الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المسلمين الله يهدموا أولنا من البركة ɗaya daga cikin ɗakunan Allah a bayan ƙasa a wannan masallaci da aka yi sani da istasuwan shal a wannan unguwa ta bukkoki ko wanda duk rana irin taiwa ranar laraba muna haɗuwa a nan ko malamanmu suna haɗuwa a nan domin nasihohi na addinin musulunci yau ma a wannan rana Allah ya ƙaddari haɗuwarmu a nan don sauraron nasihohin da malamai za su yi mana duk da mun zo a makare saboda wani uzuri in Allah ya so ya yarda in Allah ya so ya yarda in Allah ya so ya yarda muna son mu yi bayani akan nasaihu lishabab muslim wasu nasihohi wanda ya kamata a yi ma abin nan samari na musulunci matasa musulmi irin abin da ya kamata a yi musu na nasihohi musan da cewa duk mutunan da yau ya jibi halayen matasa a yau to zai ga abin mamaki ko abubuwan da suke bayar da mamaki ta yadda da yawa daga cikin matasa a yau sun shagaltu da abubuwa waɗanda suke na shawa suna ta ƙoƙarin aikata abubuwan da shari'a take kyama sun kau da kai dangane da bauta ma Allah Ubangijin sammai da kasai dalili kuma shine dogon guri wanda mutum bai iya cin masa wanda duk mutunan da ma'ana ya gibi wannan al'amari al'amari ne wanda ma'ana an gane shi da idanu baya ma bukatan wani dogon bayani duk mutunan da yau ya dibi samari matasa irin halin da suka samu kansu a yau wallahi sai abin ya ba su mamaki musamman ma ranar lahadi akwai wani wuri da aka sanya masu da kaji saurayi ya ce za mu ta coci to suna nini za su ta filin can bayan ruwan na inda ake sai ana shigantaka idan ka ji ranar lahadi gidanunka ya gwada maka matasa mazansu da mata sai Allah sai kai kuka da hawaye wanda abubuwan da ake yi a can Allah ɗaya ya san su siyata hasan al-basar yayi gaskiya da yake cewa ma afala abdun al-amala illa asa al-amal babu wani bawa wanda zai tsawaita guri a rayuwarsa to wallahi sai ya muna na aiki ma'ana sai ya yi mummuna aiki duk mutumin da ya sa dogon guri a rayuwarsa to sai ka same shi da miyagun ayyuka yana aikatawa haka hasan al-basar yake cewa fatulul amali sababun li qillati ta'a wa takasuli an al-ibada wa qaswati al-qalbi wa ta'akh wa ta'khir at-tauba wa ittiba'u al-hawa yace dogon guri dogon guri dalili ne wanda zai sanya mutum ya zama to mai karancin da'a ga Allah zaka samu mutum yana da karanci game da biyayya ga Allah zaka samu mutum mai kasala game da ibada idan ka riba wannan duka halin matasa ne saboda dogon guri ma'ana suna da karancin bauta ma ubangiji Allah ta'ala yau matasa nawa ne waɗanda za ka same su sun kiyaye game da bautan ubangiji Allah ta'ala ka zo ka same su masallaci ana hamsu salawat tare da ko ka zo ka iske su ma'ana wurin wa'azi ko ka zo ka same su wuraren da ake darussa na addinin musulmi suna da karanci amma idan ka tafi wuraren da suke wuraren da ake kiɗe-kiɗe ake waƙe-waƙe wuraren da ake kallon bal ko ake juye ko kuma abin ake wasu wasanni idan ka ji za su samu matasa suna da yawa a wajajen sannan dogon guri yakan sa zuciyar mutum ta bushe yakan sanya shinkirin tuba ga Allah yakan sanya ma mai shi bin sa ma'ana son zuciyarsa abinda zuciyarsa ta tsara masa to za ka gane shi shine yake bi wa kasratul ma'siya da kuma yawan saban ubangiji Allah madaukakin sarki wal hirsu ala dunya da kuma kwadayin duniya duk wanda ya dibi halayen matasa a yau za ka same su suna da kwaɗayin duniya fiye da kwaɗayin lahira wal ghaflatu anil maut da kuma rabkanwa ko kuma rabkana gaba da mutuwa wa ma ba'dahu min shada'idin wa ahwal da kuma abin da zai biyo baya na abubuwa masu tsanani da kuma abubuwan tashin hankali waɗanda za su biyo bayan mutuwa wa rubbama al mautu ala al ma'siyah ko wa rubbama al mautu ala al ma'siyah so da yawa ma za ka samu suna suna mai suna mutuwa akan sabon ubangiji Allah ta'ala na ga wani bidiyo da aka aiko irin abin da ya faru a can filin din nan kasa akwai filin da suke zuwa da motoci da mashina a zo ana ta zero ana ta abin sai ka mai mota ya taso mai moto ya taso sai mai motar ne ya taushe mai motar ina da bidiyon yana nan to kaga yanzu mutumin da ya mutu a cikin wannan hali saboda Allah ya mine ne zai iske lahira mutumin da ya samu kanshi ya mutu a cikin wannan hali kaga to da yawa za a samu da yawan suna mutuwa akan sabo wa hadha huwa ma'ana ainu shaqa wanda shine ainihin rashin rabo shi yasa Fudail bin Iyad yake cewa inna min ash-shaqa'i tul al-amal wa inna min an-na'im qasr al-amal lalle yana daga cikin abin da ke nuna rishin arziki na lahira ka sami mutum mai dogon guri dogon guri alama ne na rishin rabo sannan yana daga cikin ni'ima idan Allah ya ma mutum a sami mutum mai gajeren mai guri mai taƙaitaccen guri wanda baya da dogon guri wa kasurul amali huwa littidadu lirrahid fi ayyi waqtin wahid فلا ترى صاحبه إلا متأهبا لعلمه بقرب الرحيل وسرعة إداء مدة الحياة ƙarancin guri shi ke sanya mai shi ka same shi yana shirin tahiya lahira cikin kowane lokaci za ka same shi cikin shiri haka a kowane ma'ana zamani za ka same shi a cikin shiri da aka duk mutumin da yake da burin yake da gajeren guri ba za ka same shi ba face yana kokarin shiri saboda ya san da cewa tahiya ta yi kusa ya san da cewa wannan lokaci na duniya mai saurin karewa ne wa huwa min anfa'il umuri lil qalbi sannan takaitaccen guri yana daga cikin abin da yake amfani yake zamantawa abin amfani da zuciya duk zuciyar da tana da takaitaccen guri to wannan takaitaccen gurin zai zama to abu mai amfani a zuciyar fa innahu yab'asu alanti hadhi fursatal hayat allati tamurru marrasaha saboda gajeren guri shike bada dama ya tayar da mai shi ya tura shi zuwa ga amfani da dama ta rayuwa wanda suke zuwa ta shuɗe kamar yadda ka san girgije na shuɗewa haka rayuwar duniya take shuɗewa kenan ba zai yarda ba dole zai kokarin shi da haka fahzaru ya shabab ya ku matasa ku yi hankali da tsulul amal ku yi hankali da dogon guri fal mautu ya ati bakta ku sani ya ku matasa mutuwa tana zauwa kwatsam ba shiri ba sanarwa kuma ya zo a cikin sahih bukhari hadisin anas Allah ya kara mishi yarda yake cewa خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وقال هذا الإنسان وخط إلى جنبه خطا وقال هذا أجله وخط خطا آخر بعيدا عنه فقال وهذا الأمل فبينما هو كذلك إذا جاءه الأقرب من الله صلى الله عليه وسلم وترانا سيزوي ونزاني sai manzo Allah ce wannan zane yana matsayin mutum sai manzo Allah ya zo yayi wani zane kuma a gehen wannan zane sai ya ce wannan zane na gehen wannan shine ajalin mutum sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya zo yayi wani zane nesa ga wannan zanen sai manzo Allah ya ce cewa wannan shine burin mutum ma'ana ga mutum nan ga ajalin shi kusa da shi ga gurin shi can nesa da ma'ana shi nesa da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mai da ba huwa kazalik yace mutum yana tsakanin haka yana kokari ya cimma wancan dogon gurin ma'ana idza ja'ahu al-aqrab sai na kusa da shi ya zo masa shine ajalin sa ga mutum ga ajalin shi ga dogon gurin shi can yana kokarin ya cimma dogon gurin nan sai wannan na kusa da shi shine ajalin shi sai ya zo ya cimma ba tare da ya cimma gurin haka ne mutum yake samun kansa fa kam min mustaqbali yawmin la yastakmiluhu wa kam min mu'ammilin li gadin la yablughuhu mutum dubu nawa wanda zai fuskanci wani ini amma ba zai cika inin ba yau mutum nawa ya wayi gari amma ya ya kaiwar haka bai kaiwar haka ba mutum nawa zai tashi ya wayi gari yana mai fuskantar ini amma ba zai kare wannan ini ba kahin marace ya mutu wani kahin dare ya mutu wa kan min mu'ammilin ligadin la yablughu mutun nawa yake da gurin wani abu gobe amma ba zai mi ba zai cimma wannan gurin nashi ya kulla wani guri gobe zai yi wani abu amma ina ba zai kai goben ba shi wa kana fi majlisi maimun bin marwan rahimahullah shuyukhun wa shabab faqala rahimahullah ya ma'ashara shuyukh ma yantazuru bizar'i idha abyad قالوا الحصاد فنظر إلى الشباب فقال يا معشر الشباب إن الزرع قد تدركه الآفة قبل أن يستصحد أن يستصحد أن يستصحد عليك دافية فالأمر معدود بكل شيء من الآفات مقصود فأنت عند كمال الأمر محسود وترانا a wajen majalisi na abin nan na majalisi na mainun bin marwan maimun bin marwan ana zaune a cikin wannan majalisi na shi akwai tsohi akwai matasa sai maimun Allah ya masa rahama yake cewa ya ma'ashar shiyo ya ku tsohi ماذا ينتظر ماذا ينتظر بالزرع اذا ابيض me ake jira da shubuka idan ta yi fari ma'ana idan aka yi shubuka shubukan nan ta fito ƙwayar haƙi ta fito ya nuna mai ake jira yadda sai a girbi girbi kawai ake jira yanar tsohi an riga an tsoha gashi ya yi fari mai ake jira mutuwa kawai sai ya ce masamari ya ce ya ma'ashar shabab ya ce ya ku samari matasa ya ce ya ku matasa ya ma'ashar shabab inna zar'a shibka da kuke gani qad tudrikuhul afa qabla an yusfa yana yiwa wata musiba ta sami ma'ana shuka tun kahin ta kai lokacin girba so da yawa sai haci ya huto kahin ya nuna sai Allah ya jarrabi wannan haci da wata tsutsa ko abin da ya kama da wannan sai ya lalace ko yanan tana yiwa yanan nan wa'azi yake ma matasa kuna iya wa mutuwa ta zo ta same ku kahin ku tsuha mutuwa na iya samun ku kafin ku tsuha da haka alaika dafiyatan fal umru ma'dudun ashe ya zama tilas a gare ka ko da yaushe ka zamanto mutum kamar bako saboda rayuwa da kake ganin ta lissafaffa ce an riga an lissafa ma bakin iya shekarun da zaka yi a duniya bi kulli shay'in min al-afati maqsud inda an ce wannan abu rayuwa ce to duk wani abu da ka sani na musiba na wani tututtuka da abin da ya kama da wannan ana nihin wannan rayuwa da shi fa anta inda kamalil amri mahsudin da ka cika wannan al'amarin da ubangiji Allah ta'ala ya riga ya lissafa ma to za a girbe ka ma'ana zaka mutu fa ya ayyuha shabab ya ku matasa la taghurraka as-sihha wal quwwa wash-shabab ya kai matashi ya ayyuha shab ya kai matashi saurayi kada ka yarda koshin lafiya da Allah ya baka da ƙarfi da kuma yaranta kada ya ruɗe ka fatasiru fi rakabil hayati lahiyan sahiyan sai ka zamanto ma'ana a wannan rayuwa mutum ne wanda ya shagaltu da wasanni mutum ne mai rabkanwa game da ibadarsa saboda ƙoshin lahiya da Allah ya bashi da ƙarfi da Allah ya bashi da samartaka da yake a ciki sai ta ruɗe shi wannan abuwa su ruɗe shi a cikin rayuwa ya zama tsoron kananne baya da aiki duk ranar dimash sai dai ya hayan mashin ko kuma mota ya ta filin a ji a yi ta zero ana ta zina ana shiga ana wanka ana saɓan ubangiji allah ta'ala watansa watansa fashi atal maut kana mantawa da fantsamarwar mutuwa mutum nawa ya mutu a wajajen nan suna da yawa waɗanda Allah ya karɓi rayukansu a waɗannan wajaje yau matasa nawa suke mutuwa a wannan wajaje matasa nawa suke mutuwa a wajen saƙon ubangiji Allah ta'ala fakan min sahihin salimin mu'afa sami'ina na ayahu wa kan min maridin saqimin qala ajalu wa kan fil quburi min ash-shabab wal atfal war radi mutun dubu nawa wanda yake mai ƙoshin lafiya mutum nawa wanda yake mai lahiya aka ba mu sanarwa mutuwansa sai ka ji a ce mutum lahiya lau wallahi yanzu yanzu muka gama hira da shi yanzu muka gama hira jiya jiyawar haka muna zaune da shi muka yi hira muka yi sallama da juna kowa ya tafi gidansa ko da aka waye gari aka ce mana aiwa da Allah ya mai cikawa kuma lahiyar shi lau ba ciwon kai ba ciwon ciki babu wani rashin lafiya mutum nawa za ka zo ka sami wani mutumin kirki cikin sujira sai Allah ya karɓi ransa kamar yadda aka aiko hoton wani ladani bayan ya gama kiran sallah ya ɗauko alƙur'ani ya zamna kafin misali liman ya zo yana karatun alƙur'ani irin zaman ga da ana tsammanin karatun ƙur'ani yake ashe ya mutu gashi zamane da ƙur'ani gaban shi amma ya mutu mutum nawa wanda yake lahiyar shi kalau amma sai a kawo mana sanarwar mutuwansa mutum nawa wanda yake bai da lahiya ko amma sai ya samu dogon rayuwa mutum nawa wanda yake bai da lahiya sai ya yi ciwon kuma ya samu lahiya samu dogon rayuwa sai ka samu wani mutum lahiyar shi kalau amma ina ajali ya zo ya mutu kamar yadda ake ba mu labari nan ofital aka yi shi wani malami ke ba da labari wani bawa Allah yana jinyan wani shi mutumin da ake jinya bai iya mamotsi komi sai a yi mai saboda haka shi mai jinyan nashi bai iya gusa da wurin shi ya yi wajen kwana biyu zuwa uku bai samu yawan ka ba sai wata rana wasu suka kawo ziyara sai ce da Allah ku jiba mini shi in je in dan shiga in wanka mu ya shiga ya kai so ya ɗebe tuhahinsa ya rata ya bisa ƙaure ya tsugunna ya ɗebi ruwa ya wanka a karɓiransa kuma lahiyar shi ƙalau shi mai jinya ya mutu ya bar wanda ake jinya kenan ashe lahiya da Allah ya baka a matsayinka na matashi da ƙarfin da Allah ya baka kada ya ruɗe ka ya sanya ka ka zaman torau kanan ne wa kan fil quburi min ash-shabab mutun dubu nawa akwai matasa kwance a cikin kabururruka matasa nawa suka mutu idan ka je makabarta kabarin matasa nawa zaka gani a makabarta wal atfal da jinjirai kai warradi hatta da yara ƙanana masu shan nono ɗan jarirai nawa ƙaburruka nawa aji ka zo ka iske wannan ƙabari na jinjiri ne mai shan nono mutuwa ba ta bar jinjiri mai shan nono ballon tsala kai balagi da kai kataba hakimin ila akhi wani malami mai hikima ya yi rubutu zuwa ga ɗan uwansa ya aika mishi takarda ya ce mishi ilam annal mauta fi shababi kasir وآية ذلك أن الشيوخ قليل فإياكم يا شباب والتسويف وطول الأمل والقعود عن العمل فهذا مآله الخسران والبواء wani malami mai hikima ya aika ma ɗan uwansa latin ya ce ilam ka sani annal mauta fi shababi kasir ya ce mutuwa ta yawa a cikin matasa matasa sun yi yawan mutuwa ya ce wa ayatu zalika abinda zai nuna mana alamar haka cewa mutuwa ta yawa a cikin matasa anna shiyuka qalil tsohi ba su da yawa idan ka riba tsohin mutane kaɗan ne ba su da yawa kenan suwa suka yi yawa matasa kenan suwa suka yi mutuwa matasa tunda tsohi ba su da yawa yanzu aka ce ka lalubo ɗan shekara 120 ai an baka aiki ko eh amma ɗan shekara 60 wa 80 wa shekara 40 wa duk matasa ne kuma su suka yi yawa kuma su kullum suke mutuwa yana a shekada samartakakka ma'ana ta ruɗe ka fa'iyaka ya shaba ya kai matashi ka shaidinka da wata suwif cewa da sannu zan tuba wa tsulul amal da kuma dogon guri wal qu'udu anil amal ka shaidinka da zama game da yin aiki فهذا مآله خسران والبواء irin haka kace a ai za mu tuba da sauran mu ai yanzu ne muka tasa akwai sauran rayuwa za mu tuba zuwa gaba wannan alama ce ta me duk mai irin wannan tunani ƙarshen shi asara da kuma hallaka ƙarshen shi mi ƙarshen shi asara da kuma hallaka wa ƙarƙarin habibul muhtar annab sallallahu alaihi wasallam yake ce aksaran nas safaqatan rajulun akhlaqa yadayhi fi ma fi amalihi wa lam tusa'iduhu al-ayyam ala tahqiqi umniyati fa kharaja min ad-dunya bighayri zad وقدم على الله بغير حجة أخرجه ابن نجار a wannan hadisi in ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa aksarun nas safaqa mutunan da ko mutunan da yake kowa asara a wajen me a wajen kasuwanci ala sabilil misal rajulun akhlaqa yadayhi mutunan da hannayen shi suka koke ma'ana ya tsuha fi umuniyatihi a cikin guri guri kullun shi guri har ya tsuha akan guri fa kharaja min ad-dunya bi ghairi ya bar duniya ba tare da guziri ba wa qadima ila Allah bi ghairi hujja je wajen Allah baya da wata hujja da zai kare kanshi to yayi kowa tabewa yayi kowa asara mutumin da ya samu kanshi a cikin irin wannan hali fa ala shabab an yastadriku ma mada wafat wa ya'du amalan salihan lima ba'da al-mamat da haka ya zama tilas akan matasa an yastadriku ma maga wafa yi kokarin riskar abinda ya riga ya huce ya kubuce yi kokarin su risko shi ma'ana su samu shi wa ya'adu amalan salihan yi kokarin yawaita ayyuka nagari lima ba'd al-maut saboda abin da zai biyo bayan mutuwa Allah ta'ala yana cewa a suratul munafiqun wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadukum al-maut مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وبنجي الله تعالى يكتشف سورة المنافقون aka aya ta goma Allah ta'ala yake cewa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadakum al-maut ku ciyar da abinda muka arzuta ku ku ciyar da mabukata shi min qabl an ya'ti ahadakum al-maut tun mutuwa bata sami dayan ku ba ba tare da yayi kokarin aikata alkhairi ba fa yaqulu rabbi laula aqadtani yace ya ubangiji da dai ka jinkirta mini ila ajalin tsare zuwa ga wani ɗan lokaci kaɗan fa a saddaƙa ma'ana sai in gaskata abin da ake gaya min wa akun minas salihi in zamanto cikin mutanen ƙwarai shi yasa ibn kasir yake cewa cikin tafsirin shi kullu mufridin yandamu inda al-ihtidar wa yas'alu tula al-mudda walau shay'an yasira liyasta'tiba wa yastadrika ma fata wa hayhata ma kana wa ata ma huwa ati ibn kasir yake cewa duk mutumin da yake mai sakaci wallahi in mutuwa ta zo mai sai yayi nadama duk mutumin da yake mai sakaci a lokacin da mutuwa ta halarto masa zai yi nadama wa yas'alu tul al-amad ya roki a bashi dogon lokaci zai yi roko cewa a bashi dogon lokaci walau shay'an yasiran kai koda wani dan wani dan lokaci kaɗan ne ma a bashi saboda ni saboda ya samu ya riski ya riski abin da ya kubuce masa amma wahayhal ba zai yi ba ma ka kana ma kana abin da ya riga ya kasance ya kasance wa'ata ma huwa atin abin da daman tun can baya ana ce mai zai zo to ya riga ya zo yanzu kuma babu wani lokaci fa alam akhi shabab ya kai matashi ka sani anna duniya mahama talat fa hiya qasira wa mahama azumat fa hiya haqira والليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر والأمر مهما طال لا بد من دخول القبر سكان القبور غدا يا كيمة أشيك سني والله دي عند دنيا تيتأو فهي قصيرة والله تكيتتشياتي دي عند كذا دنيا تيتأو تاسا ملوكتي من أو تو تكيتتشياتي duk lokacin da duniya ta yi girma to wallahi duniya ba komai ba ce duk lokacin da dare ya yi tsawo wallahi ba makawa sai alfijir ya hudu ka yi ta juyi ka yi ta juyi kana kwana kana tashi kana juyi kana ganin tsawon dare alfijiri zai su wal umru mahama qala la budda min dukhul al khabar khabar duk yanda rayuwa ta yi tsawo wallahi babu makawa wata rana sai an shiga kabari mutum dubu nawa yau suke kwance cikin kabari shekaru aru aru akwai wanda ya shekara ɗari cikin kabari wani ya yi ɗari biyu akwai wanda ya yi fiye da haka kwance a cikin kabari wallahi jiyan da rayuwa ta yi tsawo sai an shiga kabari wata rana sukanul kuburu gadan fakan min man raha fi talabid duniya au gada au asbaha min sukanil kuburi gadan mutum nawa wa'anda mutum nawa wanda yau aka same shi raha fi talabin duniya ya yi sabko ya tafi wajen neman duniya ko ya yi sammako za a same shi asbaha min sukkanin kuburi gadan ya wayi gari daga cikin waɗanda za su zauna a cikin kabari gobe nawa aka samu mutum nawa yau wanda ya maraito daga kasuwa wajen neman dala amma gobe kuma za a lissafa shi cikin waɗanda za su kwanta a cikin kaburruka nawa za a samu a duniya yau shi yasa wata na ƙalƙa'ilu haisu ƙal idan janna lailun hal ta'isha ila alfajar wa qad nujisat akfanuhu wa huwa la yadri wa kam wa qad qubidat arwahahum laylatal us wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabr وكم من سقيم عاش حينا من الدهر متنوى إذا جن إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر shin idan dare ya yi duhu ka tabbatar da kana kaiwa zuwa hutawa alfijiri yanzu ga mu cikin dare waye yake da garantin yana kai sahi akwai shi wanda zai daga hannu ba mai garantin cewa yana ganin alfijiri a cikinmu mutum nawa yau wanda ta ja an riga an saƙa minan likafanin shi likafanin shi da sha an riga an ɗunka shi bai sani ba mutum nawa aka ɗumka likafaninsa bai sani ba an karɓi mutum nawa aka karɓi rayukansu a daren mi daren ma'ana aramci an ganci mutum ya ango ne ko amarya ce a wannan dare kuma Allah ya karɓi ransu wa kan min saqimin ashahinan min ad-dahr mutun nawa wanda yake marashi lahiya zai samu lokaci mai tsawo ya rayu sai kaga wani yana gurin wani ya mutu ai in kai hakuri mutuwa yake ai ko ba kai guri ya mutu ba yana da lokacin da zai mutu mutuwa zai وقد كثر موت الفجأة وهو علامة من علامات الساعة فقد أخرج الطبراني عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أمارات الساعة أن يظهر موت الفجأة متوى تكيف إيه wanda ba ciwon saye ba na marci saye waita mutum nawa za ka gani kai tsaye kawai da mutuwa ta waɗin mutum wasu na wajen wasanni wasu na wajen ayyukan alkhairi wasu kuma ina mutuwa kawai ta watsa ma mutum kwatsam ba tare da wani shiri ba wannan alama ce ta tashin kiyama yau idan kana sauraron labaru ko kana kallo kaga yanda ake kashe mutane yanda mutane ke mutuwa wannan duka alamu ne na tashin kiyama Abrani ya fitar da hadisi hadisin Anas daga annabi sallallahu alaihi sallama annabi ya ce yana daga cikin alamun tashin kiyama mutuwar kuza'a ma'ana ta bayyana a cikin duniya wa ƙari kasura mautul fuja'a fi shabab wa awaddu an azkura bi anna man asha ala shay'in mata alai wa man mata ala shay'in bu'ita alai mutuwarsa ma'ana matasa ta yawaita da aka ina da gurin in bayyana cewa man asha ala shay'in mata alai duk mutumin da yawa ma'ana ya rayu akan wani abu zai mutu akan sa wa man mata ala shay'in bu'ita alai wanda ya mutu akan wani abu kuma za a tara shi akan abin da mutum ya mutu akan ashe mutum yayi kokari ya ku matasa ku yi kokari ku rayu akan addini dan ku mutu akan addini a tada ku akan addini ku raba kanku da shashanci yau idan kana kallon iya matasa malam yara matasa yau sun zama abin tausayi abin da ya kamata a yi wa kusa ka kalli ɗiyan musulmi yau yadda suke rayuwa yaro za ka gan shi matashi majiyi ƙarhi ga ƙoshin layi Allah ya bashi amma ina ya jefa rayuwa ta cikin wata rayuwa wadda babu albarka a ciki matasa nawa yau suke aske kawunansu su aske rabin gashin kai su sa sarakuna su sa sarƙa ga wuya su sa sarƙa ga ga damɗe su sanya wando wandon da ya kamata a sanya ma santir sai ya bar shi babu santir yana ta hiya rabin tsuwayya a hili wani ma da santir ɗin amma sai ya sako shi yana ta hiya rabin tsuwayyansa a hili kuma ɗan musulmi ne ana ganin birgewa ne wayewa ne matasa nawa yau za su zo su kafa fada a cikin unguwa suna ji ana kiran sallah amma ba za su tashi sallah wanda ya wanda ya mutu akan irin wannan rayuwa a lahira aka tada ka da aski irin askin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya wannan aski yana cikin la'antar ubangiji Allah masa kuce a tara ka ranar tashin kiyama da irin wannan aski da Allah ba abin kunya bane a gare ka wannan ai ba karamar musiba bace saboda haka marhalatu shabab a'zamu marhala sayusalu anha al-insan wallahi marhala ta samartaka wallahi marhala ce mai girman gaske wanda za a tambaye mutum ranar tashin kiyama fa marhalatu shabab qita'atun min al-umri wa hiya ahammu marhala sayusalu anha al-insan wannan lokaci na samartaka wallahi wani yanki ne na rayuwa kuma lokaci ne mafi mahimmanci wanda za a tambaye mutum shi ya zo a cikin hadisin da turmizi ya fitar hadisin abdullahi bin mas'ud daga annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake ce la tazalu qadama abdin yawm alqiyama hatta yus'ala an khamsin an umrihi fima afna wa an shababihi fima abla wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa وعن علمه ماذا عمل فيه وفي رواية وماذا عمل فيما علم من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكتوى diddigan ƙawan ɗan adam guda biyu diddigan ƙawan dama da ƙawar hagu ba za su motsa su gusa ba a ranar tashin ƙiyama sai an tambaye shi abubuwa guda biyar kowane mutum ba zai samu ya gusa ba a kan ƙahuwansa ranar tashin ƙiyama sai an tambaye shi abubuwa guda biyar abu na farko Allah zai tambaye shi game da rayuwar da ya ba shi a duniya a cikin mu ya ƙarar da wannan rayuwa na baka rayuwa ka zauna duniya shekara ashirin a duniya ko shekara talatin ko arba'in ko sattin ko tamanin ko ɗari gwargwadon shekarun da Allah ya baka Allah ya ce na baka shekaru kaza a cikin mi ka ƙarar da wannan shekaru naka a cikin mi ka ƙarar da shekarunka a cikin bautar Allah ko kuma a cikin saƙon Ubangiji Allah ta'ala wa an shababihi fima abla za a tambaye mutum samartakarsa ƙuriciyarsa a cikin me ya tsohar da ita Allah ya ce ƙuriciya da na baka da samartaka a matsayinka na matashi a cikin me ka ƙarar da wannan ƙuriciya ta wallahi ko yau na ga wasu tsohi sai da suka bani tausayi ka zo ka iske tsoho wanda ya kai shekara saba'in tamanin yana zaune ƙarƙashin ruwa yana ƙodago yana dara irin wannan dara dai irin dara dai da ka sani ta ƙodago dara irin waga ta ƙodago tsoho da shi wani ma sai da lura ta yake gani wai yana zaune wai shi tsohon sojina yana zaune yana dara kuma aikin kenan tun da sahe sai marace babu wani aiki illa wannan saboda Allah yanzu irin wannan wace irin kurciya ce yi wace irin rayuwa ya yi mutunan da ya mutu ya kai wannan hali ma kai da rayuwarsa shekara saba'in tamani yana zaune yana kodago idan ya mutu a cikin wannan hali ya tsaya gaban Allah ya tambaye shi an umrihi fima afna Allah ya tambaye shi rayuwar da na baka cikin mika karar da ita ya ce wa Allah a cikin dare da kodago yau tsofaffi nawa za ka zo ka same su a kan akwaku suna layi na kale-kale wani ma bai gani sai ya sa luloti wani ma sai da sanda yake tahiya kaga tsoho ya zo ya yi tsaye na layin kale-kale wai a bashi limaro wai ki tata mutumin da ya samu kanshi a cikin wannan rayuwa ya mutu akan wannan rayuwa ya tsaya gaban Allah ranar lahira Allah ya tambaye shi rayuwarka cikin mi ka karar da ita cikin shan giya cikin zina cikin kale-kale cikin odago daren odago cikin sabon Allah saboda Allah yanzu mutumin da Allah ya mashi wannan tambaya ya ba wannan Allah ya ba Allah wannan amsa saboda Allah ya rayuwar shi za ta kasancewa alaga za a tambaye mutum kurciyarsa wa amma lihi min aina iktasabahu za a tambaye mutum dukiya da Allah ya bashi ta ina ya samo ta yau mutane nawa suke kokarin su tara dukiya ta hanyar haram ma'aikata nawa yau na gwamnati suke satar dukiyar gwamnati mutane nawa yau za a ba su amana ta dukiya su ci amana yau mutane nawa suka taushe dukiyoyin marayu mutane nawa yau suka zamanto maciya amana mutum nawa yau aka kashe domin a sami dukiya ta mutane yau nawa suka kashe mutane suka amshi suka kwashe dukiyarsu wai don su su rayu ka kashe mutum ka amshi dukiya ta wai kai ka rayu to dukiyar ka mutum ya tara ranar tashin kiyama Allah zai tambaye shi min aina tasabahu ta ina ya samo wannan dukiyar iya dukiyarka za a yi ma hisabinta ko miliyar dubu nawa ka mallaka za a zo a yi ma hisabi dala bayan dala a ɗauko dala guda ka ƙaddara a ce miliyar guda gare ka a ɗauko dala guda a ce ƙaƙa ka samu wannan dala ƙaƙa ka juya ta ta koma dala biyu ta wace hanya ta koma dala uku ta wace hanya ta koma dala hudu har iya kuɗin da ka mallaka yau mutane nawa suke tara dukiya ta hanyar haram mutum yana ganin ya ci burus mutum yana ganin ya ci halal ashe bai sani musiba ba ce ya ci kansa ranar tashin kiyama sannan wafi ma an idan an samu ya samo dukiya ta hanyar halal to za a tambaye shi fi ma an cikin me ya ciyar da dukiyar mun ji yanzu an yi masa hisabi dukiyarsa ya samo ta ta hanyar halal to yanzu za a tambaye shi ina ya ciyar da wannan dukiya mutane nawa yau suke ciyar da dukiyoyinsu ta hanyar saban Allah a cikin garin ga mutane nawa yau suke da gidaje waɗanda suka ba mata masu zaman kansu waɗanda za su zo su zauna suna jiran waɗanda za su zo su yi zina da su a ba su kuɗi kuma wata ya yi a biya su mutane nawa suka gina otal-otal a cikin garin nan wanda a shagiya a ciki aizina a ciki a saurari kide-kide a ciki mutane nawa suke da irin wannan gidaje mutane nawa yau wayanda suke ciyar da dukiyarsu wajen saba ma Allah su taimaka ma 'yan kokowa su taimaka ma 'yan bal su taimaka ma makaɗa da mawaƙa su taimaka ma gabji da karuwai waɗanda za su zo suna suna kada ƙugu a gabansu su kuma suna yi musu kari mutum nawa yau suke ciyar da dukiyoyinsu ta wannan hanya to Allah zai tambaye ka dukiya da na baka fima an faƙahu cikin me ka ciyar da ita kai kai ko an ce muka Allah ya ce a ciyar da dukiya wajen shan giya a sha giya da ita a yi zina da ita a yi caca da ita a taimaka ma karuwai da ita da makaɗa da mawaƙa da 'yan ban da 'yan kokowa ko an ce ma Allah ya ce a ciyar da dukiya ta wannan hanya kai kanka ka san ba gaskiya ba to za a tambaye mutum game da wannan dukiya ina ya ciyar da ita wa an ilmihi ma za a bi idan malami ne Allah ya ba shi ilimi Allah zai tambaye shi ilimin da na baka cikin mi kai aiki da shi wani aiki kai da ilimin da na baka yau malamai nawa Allah ya ba su ilimi na addini suna da ilimin Qur'ani suna da na hadisi suna da ilimin fiqh suna da ilimin duk abin da ya shahi ibada amma ina ba ta aiki da ilimin da Allah ya ba su ba ta karantarwa ba ta yin wa'azi a ilimin su kawai ilimi ne na a kawo musu kuɗi su ba ɓarawo sa'a su ba karuwa sa'a su ba alhaji maganin ɓarawo su ba alhaji maganin ɓarawo su ba ɓarawo maganin alhaji malamai nawa wanda yau shi ne aikinsu a duniya ba su zama su yi wazi ba su karantar da mutane addini ya za su yi alwala ya za su yi sallah ya ya kamata su yi azumi ya ya kamata su yi aikin hajji ya ya kamata su yi duk wani abin da yake na ibada ba a karantar da mutane tauhidi sai dai malami ya yi zaune a cikin ɗaki mata su zo maza su zo yara su zo matasa su zo 'yan mata su zo kowa a ba shi abin da zai kulla kishiya ta zo ta ce tana da matsala da kishiyarta me kike so a yi mata ina so a haukata ta ko ta bar gidan kuma malami zai wannan aiki ko a kashe ta to duk malamin da Allah ya ba ilimi sai Allah ya tsaida shi ranar tashin kiyama game da ilimin shi ya ce ma za a mila fihi ni ya aikata a cikin ilimin da Allah ya ba shi a wata ruwaya wa ma za a mila fi ma arima za a ce mishi ni ya aikata cikin abin da ya sani da haka a ƙarshe ‘yan uwa na ga mai tsaidawa ya zo لما ذكر النبي صلى لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشباب بعد ال... بعد العمر me yasa manzo Allah ya ambaci uruciya samartaka bayan rayuwa wa shababu qita'atun min al-umr saboda ƙuruciya wani yanki ne na rayuwa amsa anan malamai suka ce anna hada min babi dhikrul khas ba'da al-am ma'ana yana daga cikin babin ambaton keɓantaccen wani abu bayan ma'ana abin yana in an ce ƙuruciya da rayuwa ƙuruciya tana cikin rayuwa ko amma saboda mahimmancin ƙuruciya sai aka ambace ta daban duk da tana cikin rayuwa don a nuna ma mahimmancin ƙuruciya mahimmancin ma'ana samartaka amma sai ka tsakai ta wasa da samartakarka baka da aiki sai bin 'yan mata sai shan shisa shisa yake ko menene wata taba tana nan da suke busawa cikin kwalba ka ji ba ka ga wannan alloba yanzu iyan musulmi matasa ka zo ka iske su zaune da wannan taba suna busawa ba kunya Allah ba kunyar manzan Allah ba kunyar latizawan unguwa ba sa jin ba su ganin kan kowa da gashi suna busawa ba abin da ya sha musu kai a matsayinsu kuma na matasa duk matashin da ya samu kanshi cikin wannan rayuwa ya yi asara saboda haka matasa ku zama masu hankalin kanku ku zamanto nagari ku karanci tarihin magabata matasa irin aikin da suka yi wa addini amma kai ka zamanto babu aikin da ka yi wa addini sai cutawa addini da masu addini wannan irin rayuwa ina amfanin ta jama'a سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you.